الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجاه العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيمة الشيخ ادعي لنا بهذا المحضر وتعرفي بنظرة تاج لنا بالظفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 22 جوة رمضان hijirar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama tana alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da a hudu ga watan mai 2021 za mu tashi daga inda maka tsaya a cikin tafsirin karatun alkur'ani ƙarƙashin faɗin allah tabaraka wa ta'ala ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم وانتم فيه سواء تخافونهم خفيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم ياكلون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون ضرب لكم الله يجي ضرب لكم مثلا الله تبارك وتعالى yana mai buga mana misali ko yana mai buga musu misali su kafin maka min an fusikun daga kansu ana ba su misali akan kansu hallakun mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum shin zai yi gare ku daga cikin waɗanda Allah ya ba ku na daga abin da aka waɗanda hannayenku suka mulka na daga bayi fa an tufi sawa a cewa kun kasance iri ɗaya da su takhafuna hum khakifatukum anfusakum kuna jin tsoron su kamar yadda kuke jin tsoron junanku kazalika nufassilu ayati liqaumin yaqilun to haka zalika inji Allah tabaraka wa ta'ala muke babbayyana ayoyi ga waɗanda suke masu hankali ne masu amfani da hankalinsu idan ba manta ba jiya mun yi bayani ko Allah tabaraka wa ta'ala ya karanta ya gaya mana dilaloli aloyi da suke nuna ƙarfin ƙudura Allah tabaraka wa ta'ala da suke ƙara tabbata mana cewa lallai Allah tabaraka wa ta'ala shine mahaliccin kowa da komai haka zalika Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda zai rasa da duka halitta kuma ya samar da su baki daya mai ma'ana ya samar da su ranar tashin alƙiyama to sai Allah zaraka wa ta'ala yake ƙara gaya mana san dai ya nuna mana cewa shine yake da iko na na halittar mu da rasar da mu da kuma tashin mu ranar tashin alƙiyama to ta yaya ubangiji zai ji tsoron bayinsa ba zai yi ba Allah ba zai tsoron ba zai ji tsoron bayinsa ba shi sa ya ce yadda za ku fahimta shine ka kiyasta wai bawan da ka mallaka da hannunka da kanka shin zai iya zama tuwawa daidai kake da shi a ce babanka ne amma darajar ku ɗaya mulkin ku ɗaya zai yiwu ba zai yiwu ba sannan shin zai iya yiwa ka ji tsoron bawanka kamar yadda kake jin tsoron sa'anninka nan ma ba zai yiwu ka ji tsoron bawanka ba kamar yadda kake jin tsoron sa'anninka to san dai mutum ba zai ji tsoron bawansa ba yadda zai ji tsoron sa'ansa to kuma ta yaya ubangiji shi ne mamallakin kai din da bawan naka ya ji tsoron tasar da kai ba zai yi ba kazalika nufasil ayat haka muke babbayyana ayoyin da Allah tabaraka wata'ala ga mutane wanda suke amfani da hankalinsu Allah tabaraka wata'ala da wannan ayar za mu san cewa baya karɓan kishiya ba shi da kuma kishiya a cikin mulkin sa baki daya bal ittaba alladhina zalamu ahwa'ahum
بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصر بل اتبع الذين ظلموا بردي الذين ظلموا وعند سكا ذلك كنسو اتبع أهواءهم سنبسن زقاتنسو ني بغير علم باتارد علمي با فمن يهدي من ضل الله ويشم wane ne wanda zai shiryar da wanda Allah tabaraka wata'ala ya batar da adalcinsa wa malahum min nasirin haka zalika waɗanda Allah tabaraka wata'ala ya batar da adalcinsa ba su da wanda zai taimake su ranar tashin kiyama bi ma'ana wannan ayar abinda za ta nuna mana a nan shine bayan Allah tabaraka wata'ala ya yi mana bayani akan dukkan abubuwa da hankali zai rika ya tabbatar ya tabbatar da cewa akwai ubangiji Allah tabaraka wataala kuma Allah tabaraka wataala shine yake da kudurar yin komai a cikin wannan halittar sai Allah ya ce sai dai duk wannan abun bal taba allazina zalamu ahwa'ahum duk yadda aka yi musu bayani duk yadda aka ya bayyana gare su da duk yadda suka san cewa Allah tabaraka wataala shine ubangijin da yake yake halittar kowa da komai amma ba su ba bari dai sai suka yi sun bi suka bi son zuciyarsu bigayar ilimi kuma ba tare da wani ilimi ba ba tare da wani hujja ba domin duk hujjojin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da mu a jiya babu wani mai tumbe ko wani mulhidi da zai ce maka wai yana da wani hujja da zai gaya maka da zai korar da waɗannan hujjojin ba zai yi ba kaga ba shi da wani hujja ba shi da wani ilimi sai kai mamakin to ta yaya za a ce sanadai har mutanen nan an kure su a hujjoji na isa ba za su bi Allah ba sai Allah ya ce mana faman ya haji mana dallallahu to wani ne zai shirya da wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya yabatar ba wanda zai shirya da shi idan Allah ya yabatar da mutum babu wani a cikin halittar Allah da zai iya shirya da shi kuma shi wannan bataccen wa malam ko su waɗannan batattun wa malahum min nasirin ba su da waɗanda za su taimake su ranar tashin alƙiyama da za su kiyaye su daga azabar Allah faqim wajhaka lid-din hanifa فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون kai dai musulmi Allah ya ce faƙin wajahka ka fuskantar da kulliyarka liddini hanifa ga wannan addini shimfiɗaɗɗe tasacce cikakken shirya fitratan lahin lati fataran nasa alaiha wata halitta addini da Allah tabaraka wa ta'ala ya shimfiɗa ya halicci mutane a kanta baki ɗaya la tabdila li khalqin lahi babu babu canjawa ga halittar Allah zalika dinul qayyim wannan addini na manzo Allah shine addini miƙaƙe walakin asaran nasi la ya'lamuna sai dai mafiya yawan mutane ba su san haka ba bi ma'ana alaƙar wannan ayar da ayoyin da suka gabace ta shine Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana duk wa'annan kafiran duk hujjojin nan da aka gaya musu bai saka su ba sun yi imani da Allah bai saka su ba sun fita daga cikin kafircin sun shiga cikin musulunci saboda haka ranar tashin alkiyama su ma ba su da wanda zai taimake su daga azabar Allah kai kuma musulmi faɗin waje kalbina ne ba kai musulmi ka fuskantar da kulliyarka ka fuskantar da kanka baki ɗaya zuwa ga addinin Allah tabaraka wa ta'ala shine addinin da Allah ya ci dukkan mutane akai an kafiran ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a cikin hadisin da aka kawo daga wajen sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala an Imam Muslim ne ya kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu mauludin yulad ala al-fitrati yace kowanne mutum da ka sani a duniya ana haifansa ne akan addinin musulunci fa abawahu yahwidanahu ko yahwidanihi iyayensa ne za su zo su mai da shi bayahude ko su mai da shi banasare ayyun majisa ne ko su mai da shi ba majusi bi ma'ana duk wani mutumi da kasancewa an haife shi a duniyan nan ana haifar shi ne a ƙa'ida a cikin doron musulunci sai dai idan tafiya ta tafiya idan ya tashi tar da iyayensa suna kan musulunci sai ya ɗauru a kan wannan musuluncin idan ya tashi je tar da mutanensa suna kan addinin yahudawa sai ya ɗauru a kan wannan addini haka zalika idan ya tashi tar da su kan addini ne na nasara ko ko majusanci ne abinda dai ya tashi tar da su akai akan wannan abin za su ɗauru to la tabdila a zalika din al-qayyim ko a ce la tabdila li khalqi Allah wannan halittar da Allah yi wa dan adam cewa cewa da kafafuwa da da hannaye da da jiki da kuma yadda Allah ya so dan adam din ya bayyana anan abin da yake so mu fahimta da wannan hadisin da wannan bangaren na na ayar Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa la tabdila li khalqi Allah za mu gane wannan hikima shine Allah tabaraka wa ta'ala yana so ya nuna mana cewa duk abin da ka sani ya faru a duniya duk abin nan da ka sani kul kullu min indillahi shine da iko na Allah tabaraka wa ta'ala da hikima na Allah tabaraka wa ta'ala da kudurar Allah tabaraka wa ta'ala shine yake sa wannan mutum ya tashi ya canja ma daga addini inda Allah bai so ba da ba zai fita daga cikin wannan addini ba shi yasa ka ji ayoyi da yawa na Qur'ani suna gaya mana inda Allah tabaraka wa ta'ala ya so da ya sanya mutane baki ɗaya sun kasance musulmai amma bai su ba ba son Allah bane bai ga daman hakan ba da hikimarsa da adalcinsa to shi sa ya ce kuma babu canjawa ga halittar Allah ba wai ƙarfin wani iyayen bane ba za su saka wannan ɗan ya canja a'a hukunci ne na Allah tabaraka wa ta'ala zalika dinul qayyim wannan dai addini na Allah na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hakikanin addini inna dina inda Allah islam a wajen Allah tabaraka wa ta'ala addini shine musulunci duk wani addini da yake nan koda ko wanda yazo sama wanda aka sako da shine daga sama ma'ana wanda annaba suka zo shi to fa abin da zamu sani daga zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wannan addinin baya kuma amfani sai dai yazo da hakikanin addinin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa sabi zalika dinul qayyim wannan shine addini miƙaƙƙe wato kan addinin musulunci walakin na asarar nasu la ya sai dai da yawan mutane ba su sani ba wani irin sani ake nufi a nan ba wai irin ba sani ba shikenan suke a jahilci bi ma'ana ba su yadda su san cewa wannan addinin shine miƙaƙƙen addini ba su yadda su shigo addinin nan ba za su yadda ba ga hujjoji nan Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana musu suna gani kuma ba ta yadda za a yi su kare wa'annan hujjojin gabarin tabbatuwarsu amma su yadda su bi a a sun ƙi yadda sun ƙi yadda su shiga musuluncin balle su gane daidansa ko rashin haka na'am
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون
الله تبارك وتعالى يقول منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين Allah tabaraka wata'ala ya ce su waɗannan a ainihin kafiran waɗanda suka yadda su bi Allah tabaraka wata'ala su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne wanda za ka ga cewa munibina ilayhi wattaqu wa aqimus sala munibina suna komawa ne zuwa ga eh, zuwa ga Allah wattaquhu ku ji tsoron Allah tabaraka wata'ala wa aqimus sala ku tsaya ku tsaya da sallah bi ma'ana afwan munibi ne da ku kasance kuna masu komowa zuwa ga Allah wattaqu kuma ku ji tsoron Allah wa aqimus salata kuma ku tsaya da sallah wala takunu minal mushrikina kada fa ku kasance daga cikin waɗanda suke mushrikai sune wa'inna minal ladzina farraqu dinahum sune wanda suka zo suka ciccirata suka rarrabauta a cikin wannan addini nasu wa kanu shi'an sai kasance bangare bangare kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a yauda sun kasu kashi 71 nasara suka kasu kashi 72 da sannu wannan al'umma ta manzo Allah za ta kasu kashi 73 kowannensu babu wanda za ta rabauta sai wadda take kan abin da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka daura ta kai to su da mu inan kafiran tintini su sun riga sun sun ta yadda ake da firak a cikin addinin musulunci bai kai yawan yadda ake da firak a cikin kiristanci ba fa kullun za ka rinka ganin idan yanzu mutum ya cika tumbatsa a cikin kiristan a cikin kiristancin za ga yaje ya yanka wani wani sabon cocin nasa wani sabon kungiyar tasa a cikin wani sabon kungiya a cikin wannan addinin nasu kullun sababbin sababbin kungiyoyi ne suke yi wa kanu shi a kullun hizbin bima da dai farshun kuma kowanne daga cikin jama'ar suna farin ciki akan nasu kuma suna ganin cewa fa lallai ilalla nasu nan shine daidai wanda ba nasu ba ba daidai bane ba duk wanda ba nasu ba ba daidai bane ba a nan wajen malaman musulunci sun yi kokari akwai wa'insu malaman da suka taba akan cewa ai abinda ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da rarrabautar a a al'ummar musulmai shine mafiya yawan su ne suke rahma yan kalilan din ne waɗanda suke kan daidai wa'insu kuma sun yi kokari su ga cewa sun ma kakkawo ƙungiyoyi da aka yi addini wa irin su kadariya irin su mutazila irin su hawari da sauransu gabdiya da sauransu waɗanda suka zo suka sauka da kan koyarwar manzala sallallahu alaihi wasallama to amma sai ake amfani da shi wannan hadisin muna yakan junanmu da shi idan wannan kungiyar ta addini ta fito sai ta ce ai ita kadai ce take kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'umma da da sabansa suke kai wancan kungiyar ita ma ta ce ita kadai ce banda wannan amma abinda malaman mu suka ce suka ce babu wata kungiya guda daya a cikin kungiyoyin da suke cikin a jama'at al-sunnah babu babu wata kungiya guda ɗaya da za a ce ita kaɗai ce wanda annabi yake nufi da cewa ita ce wanda ta rabauta babu wannan kungiyar tare da haka kuma babu wata kungiya a cikin wa'annan kungiyoyin na musulunci da za ka ce a cikinsu babu wa'insu baragurbi waɗanda suke sun bauɗewa abin da Allah da annabi yake kai ba sai ba ku an gane wannan magana kowace kungiya kakan iya zuwa ka samu mutanen kirki a cikinta waɗanda suke kan lamarin Allah da manzan Allah idan ba manta ba karatunmu na kashin ilbas akwai inda muka kawo yadda sufaye suka fara bayyana a duniya da lokacin da kuma aka zo wani ɗan wani fatara wani ɗan lokaci wani ɗan ƙarni ya zo aka bauɗe aka lallata abin da sufancin ya zo da shi mun yi wani kacin ko madalla sana'a kuma da har shi ne abin da ya kawo abul abbas al-hadrami ya ce in kaɗa a tarbiyya cewa tarbiyyar ma ta yanke ta ƙare saboda me abin da ya bayyana masa na daga bauɗewar da mutanen zamaninsa suke kai tare da haka ba kuma a iya zamanin sa ce duk babu su fahimta shi kuma gashi ne har ya gano ba su shin bane shi abinda muke so a fahimta shine kowace firka a cikin firak na addinin musulunci da muke da shi makan iya samun mutanen da suke kan ainihin koyarwar wannan abin nan koyarwa addini na daidai kuma akan iya samun waɗanda suka sabawa koyarwar wannan addinin babu wata ƙungiya addini da ta ce wai ita kadai ce ta rabauta ba ta da mutane a babu wannan to da a ce za mu yadda da wannan maganar to da yawancin bambance-bambance da tashin hankula da zagin juna da mai da mambarin malamai ya kasance wani dama na kafarta mutane na wani dama na fitar da mutane daga cikin addini da mun fahimci wannan hadisin da kyau da wannan yadda malamai suka fahimce shi salafus salih da duk ba wannan abin babu shi amma muna amfani da irin wannan hadisan da makamantansu muna kafirta ƴan uwan musulmai dubban mutane mutum yana sallah yau da mutum zai zo wanda ba dan kungiyar ka bane ba ko ba aqida ka da shi ba ya zo yi wani abu na daidai tunda dai ba wannan aqidar taka yake ba to kai fa kani kake duk duniya abin ma da ya faɗa ko da daidai ne ba dan Allah ya faɗa ba a ba dan kaza ne ba dan kungiya kaza ne ƙarya yake ba dan Allah ta iyaye ke a ɓoye suke su kaza ne iyaka kokarinka ka tarege wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ba ka ringa kokari ba Imam al-Haramain yana cewa gwanda a ce ka dauki shub da ka dauki shubha guda daya tak ka fitar da mutum da su ba nan daga addini gwanda a ce ka dauki shubha guda daya ka shigo da kafirai dubu cikin addini abinda ake nufi da shubha shine ka ɗauki wani wata mas'ala wanda take ta saɓani ce da yawa wa'annan sun fahimce ta daban wa'ancan sun fahimce ta daban to da ka ɗauki wannan saɓanin ka fitar da mutum daga musulunci wanda ka ɗauki saɓanin nan wayansu kafirai su aikata wani abu wanda ana da saɓani wannan abin zai iya shigar da su musulunci ko ba zai iya shigar da su ba wayansu malamai su ce wannan abin ba zai iya shigar da su musulunci wayansu su ce a'a ba zai iya shigar da su ba kai kuma ka ɗauka ka ce duk sun shiga musulunci da wani abu gwandan maka haka akan ka ɗauki wannan shi guda ɗaya ka ɗauki mutum ɗaya rakkan daga cikin al'umma manzo Allah ka ce kafin ne shi ƙa'ida ne mai ƙarfi mai zaman kanta da aka gina wata kan wannan aƙida ta ahlus sunna wal jama'a ita shine cewa mu ba ma kafirta ahlul qiblati bi ayi amrin da kowane irin aiki ba za mu dauki wani aiki mu kafarta ka ba sai dai mu iya cewa wannan aikin naka kai ta yi cewa wannan aikin ni dai a nawa tunanin wannan aikin ba musulunci bane ba amma ni ba zan ce kai kafiri bane ba a iya na fahimta wanda ba wai yaban kai ake magana ba babu wanda yake yake da saurin bawa mutane kyakkyawan zato kamar sufi sufi ne zai zo ya karanta littafin kai ga wani abin da ya saba fahimtarsa ko yana ganin ma ya fita daga abin da koyarwa addini yake ciki sai ya yi yayi yaga ya zai samu ka tawili idan ya rasa baki ɗaya tawili zai samu sai ya ce wa fawqa kulli zai ilmin alim a saman kowane mai ilimi akwai mai ilimi yana da wani abin da yana da wani abin da ya sani ni da ban sani ba yana da wani abin da ya sani ni da ban sani ba to da dai a ce addinin musulunci zai yi dai mu dawo mu haɗe kamar mu bar wannan bambance bambancen ko wani taro da aka yi ina ji 2003 ko 2005 a kuwait aka yi taron duka kungiyoyi na addinin musulunci ne suka taru suka haɗu aka zo aka zauna aka ce duk wata kungiya duk wata kungiya duk wata kungiya da kasancewa a tana ta yadda da Allah ta yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kungiyar da muka san da tana yin sallah guda biyar duk kungiyar da aka san cewa tana yin azumi duk kungiyar da aka yi da cewa tana duban ka'aba ta sallata to bai kamata a cire ta daga cikin addinin musulunci bai kamata ba amma mu kuma nan kafin ka ga wani musulmi ya zo yana kokawa da kristan ko yana kokawa da wani ba majusi ya yi kokawa ya tsitsine wa musulmi dan uwansa ya fita da shi daga cikin addini wannan ƙauyenci ne wallahi ƙauyenci ne Allah ya kyauta na
وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أضاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون Allah tabaraka wa ta'ala da yace wannan la takun min mushrikin kada ku ku kuskura ku kasance daga cikin mushrikai waɗanda suka zo suka rarraba addinin su gida-gida daban-daban kuma kowa yana taurin kai kowa ya tsaya daidai wai shi nashi addinin shine daidai nashi addinin shine akan gaskiya to kauke da ku kasance sai Allah yake ƙara gaya mana irin sufofin su wa idza masannasa durun da au rabbahum munibina ilayhi summa idza azaqa minhum rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun Allah tabaraka wa ta'ala yace su ne irin mutanen makan nan waɗanda idan wani damuwa wani sharri ya shafe su suka ga wani bala'i ga dangadan ya bayyana gare su da au rabbahum munibina ilayhi zaka ga suna roƙon Allah suna ƙasƙantar da kai a wajen Allah suna kamun ƙafa sun komo iza wajen Allah sun ba iza a zaɓa minu rahmatan da kuma Allah ta baraka misali wannan bala'in a ce maka ruwan sama ne kafirai suka neme shi na maka suka rasa aka shiga cikin tsananin fari da tashin hankali tsirrai duk sun mutu dabbobi suna jin yunwa wa'insu suna mutuwa za a ga kowannensu ya koma yana kamun kafa zuwa ga Allah amma idan da Allah tabaraka wa ta'ala zai zai saukan musu da ruwan sama daga lokacin da Allah ya sauka musu da ruwan sama idza fariqu minhum bi rabbihim yushrikuna sai ka gansu suna kafir cewa suna suna cewa ai wannan abin ma ba ba ubangiji bane ya sauka musu da shi wani gunkin su ne mai suna kaza ko wace gunkiyar su ce mai suna kaza amma daga kafin a ce Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka musu da ruwan nan sun riga sun sun cewa sun batarce wannan gumakan kaga waɗannan sune irin sune irin sufofi na mushrikai amma kada mu tunani sufan mushrikai ne wannan a cikin waɗanda suke musulmai akwai wanda suke wa Allah butulci irin wannan sune waɗanda Allah zai za su bauta wa Allah firra haɗi suna bauta wa Allah cikin yalwa ne amma daga lokacin da wata shidda wani tsanani ya bayyana gare su sai kaga fafur sun juya baya ba sa bautawa Allah akwai waɗanda su kuma idan suna cikin tsanani ne suke bautawa Allah babu wanda ya kai su sallar dare babu wanda ya kai su azumin alhamis da litinin babu wanda ya kai su sadaka amma daga lokacin da komai ya zawo sauki Allah tabaraka wata'ala ya sauƙaƙe musu lamarin za a ga cewa mutum ya manta da lamarin Allah da yawa a cikin musulmai muna samun irin waɗannan mutane kaga mutum lokacin da yake cikin damuwa ya fi kusanci ga Allah daga lokacin da Allah ya yi mai wannan damuwar ka neme shi a cikin lamarin addini ka rasa akwai mutumin da zai ce maka da har faɗa yake an mutane suna faɗa suna suna suna suna kuri ce maka kai ni da ta ai da da fa bana bana fashin azumin alhamis da litinin da ni bana fashin sallah a cikin jam'i daga asuba har isha'i da ni kaza da ni kaza da ni kaza to me ya faru yanzu kuma da za ka tambaye shi a wani daɗin nan lokacin da yake cikin baƙin talauci ne lokacin da yake cikin tsananin damuwa ne lokacin da duniya ta mai kunci ne komai ya juya mai baya amma yanzu ga Allah ar-Rahman nan ya ya yi mishi rahma ya ji tausayinsa ya mai arziki amma duk ya manta da wannan to me kenan kaga wannan fa yana kamanceceniya ne ga waɗancan mushrikan makanda idan suka ji fari ya kai fari su koma zuwa ga Allah idan kuma ruwa ya sauka sai su koma su bar wajen lamarin ubangiji su koma wajen ainihin gumakansu abin da ya kamata mu fahimta nan shine wannan siffa tana nan har yanzu ko a cikin musulman Allah zai kiyaye mu daga cikin masu wa'ina na'am
يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fa sawfa ta'lamun Allah tabaaraka wa ta'ala yace liyakfuru a kyale su su ci gaba da kafirci su ci gaba da kafircin nasu liyakfuru bima atainahum daga abinda muka ba su wannan koi haddade musu Allah tabaaraka wa ta'ala yake fatamatta'u da sannu za su ci gaba da jin dadin su duk na kafircin nan da suke amma fa sawfa ta'lamun su san cewa uquba tana nan tana jiran su a cikin duk wannan abin da suke yi na sabawa Allah da kuma suka kasance suna jin daɗin sabawa Allah nan da suke yi haƙƙin kafirai kenan a haƙƙin musulmai zaka ce liyakfiru bima atinam su ci gaba da watakan ainihin butulcewa Allah daga abin da ya musu bayan Allah dama ya ga mana la in shakartum la azidannakum idan kuka gode mini Allah sai ce sai ƙara muku wala in kafartum inna azabi la shadid amma fa idan kuka butulce mini to ku san hakika azabar Allah tabaraka ta'ala mai tsananin gaske ce to ala ayi halin da musulmi da wanda ba musulmi ba duk mutumin da zai bautawa Allah akan san zuciyarsa to da matsala shi Allah bai halice ka dan ka bauta mishi a lokacin da kake so ko ka baka so shi sa ya ce ya wala na amanta qulla haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimuna ku ji tsoron Allah iyakar tsoron Allah ku bauta wa Allah cikin kuma daman shi bauta tsoron Allah shi ne imtisalin awamiri wal sinabin da wahi biyun umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da gujewa hannunsa to kawai ka bi umarnin Allah cikin jin daɗi da kishiyarsa ka gujewa hannun Allah cikin jin daɗi da kishiyarsa to a nan ne ka kasance cikakken musulmi daman shi musulmi mutumin da ya sallama dukkan rayuwarsa ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba shi da wani iko ko wani ko wani dabara ko wani wayo sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya daura masa amma idan kana ganin zaka yi wa Allah wayo to ka zuba gani fatamatta'u fa sawfa ta'lamu za Allah zai kyale ka kai ta jin daɗi cikin saba mashi da kake yi amma ka sani mummunan uba tana nan bi ko a duniya ko a lahira ko a duniya a lahira Allah ya kiyaye na'am فمنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون Allah tabaraka wa ta'ala yace amman zanna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun Allah tabaraka wa ta'ala yake ƙara faɗa cewa su ga da abin nan amman zanna alaihim sultanan shin am anzalna alaihim sultanan mun saukan musu da wani hujja ne fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun da yake magana akan abinda suke wa shirka bi ma'ana Allah yana cewa mun ba su wata hujja ce wanda hujjan nan take goyon bayan su akan abinda suke shirka a'a na'am
وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت يديهم إذا هم يقنطون إذا أذقنا الناس الله يجي قرب ما يتامنا إذا muka ɗanɗana wa mutane rahmatan wata rahama daga gare mu farihu biha sai su farin ciki inda Allah zai sauko musu da ruwan sama nan sai su farin ciki da ruwan sama wa in tusibum sayyi'atun amma idan wani muni wani tsanani ya shafe su bima qaddamat aydihim aka ɗanɗana musu wani tsaini saboda abinda annayensu suka kasance suna aikatawa ko suka aikata izahum yaqnadu zaga sun kasance suna masu ɗebe kauna daga ramar Allah awalam yarau أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون awalam yarau shin ba su gani ba annallaha yabsutu rizqa liman yasha'u Allah yana faɗaɗa arziki ga wanda ya ga dama ne wa yaqdir yake kadarta mai hanyoyin arzikin inna fi zalika haqiqa a cikin wa'annan abubuwan la'ayatin ayoyi ne li qaumin yu'minuna ga waɗanda suke mu'minai fa atizal qurba وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله wa ula'ika humul muflihun Allah ya ce wa ɗan ku kuma waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗaɗa wa arziki ya sauƙaƙe musu wata kan hanyar samun arzikinsu to ati da qurba haqqan ku ba wa ma'abota kusancinku haƙƙinsu na daga alkhairi na daga biyayya na daga sada zumunci zumunta wal miskin haka zalika da miskinai wa bana sabili haka zalika da waɗanda suke kan hanya su ta tafiya ku ba su haƙƙi na daga sadaka zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wannan shine alkhairi ga waɗanda suke neman ladan Allah tabaraka wa ta'ala wa ulaikumul muflihun waɗanda suke bawa makusantansu haƙƙinsu na daga biyayya da sada zumunci kuma suke yin sadaka ga miskinai ga wanda suke tafiya guzurinsu ya kare ko suka kara musu guzuri to hakika waɗannan sune wanda suka rabauta hakika waɗannan sune wanda suke neman ladan Allah hakika waɗannan sune wanda ladan Allah zai tabbata a gare su waɗanda kuma suka yi haka saboda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don wani abu ba kawai na'am وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله يتي duk abinda wa ma ataytum min riban da abinda kuka zo da shi na daga kyauta da kuka bayar liturbu fi amwal nasi domin liturbu fi amwal nasi domin ku ya fato su ma dukiyoyin mutane inda Allah tabaraka wa ta'ala don ku ya fato wani dukiyoyi na mutane sai Allah ya ce fala yarbu inda Allah wannan ba zai taba zaman towa tsarkakakke ba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma ataytum min zakati duk kuma abin da kuka zo da shi na daga sadaka turiduna wajen layi wanda kuke neman ladan Allah tabaraka wa ta'ala fa'ula'ika humul mud'ifuna waɗannan su ne waɗanda za a lillinka musu ladansu abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi a nan shi ne abinda yake faru a wannan zamanin nawa Allah ya yalwata maka arziki ka samu arziki kana ƙoƙari ka ciyar da dukiyar taka amma ga wani maƙocinka can yana buƙatar loman tuwo baka bashi ba ga wani ɗan uwanka nan yana buƙata ka bashi baka bashi ba kai ba inda kake kai kuɗinka sai a wajen makocinka mai kuɗi zaka ɗauka wai zakka zaka yi amma sai ka ɗauki kuɗin nan sai ka ba da makocinka ba wani baka da wani abokin biyayya baka da wani aboki a dangi sai wanda yake mai kuɗi irinka don haka idan ka tashi kyauta ko yana da wani taro da zai yi za ka ɗauki kamar yanzu abin da ake yi ga gwamnoni da sauransu ko 'yan siyasa idan za su yi wani taro nasu za ga duk inda wani mai kuɗi yake yana suna daga mai kawo shanaye hamsin talatin sai wanda yake kawo riga kusan set guda arba'in amma a wannan lokacin a kusa da gidansa ba ma makocinsa ba ta yiwu a cikin 'yan uwansa shakikansa akwai wanda yake buƙatar complete ɗin riga guda ɗari baya ba amma me yasa suke bada wannan ba komai bane yake sa suke bada wannan sai dalli turbu fi amwal nasi dan su ma su samu idan na ranar ta su tazo biki kenan eh dan biki idan ranar nas idan ranar ta su tazo su ma ayi musu irin wannan idan ranar nasu yazo ayi musu sai Allah ya ce to waɗanda suke bada dukiyarsu ko suke yin kyauta domin su ma su ibi kyautar mutane fala yarbu indallah wa irin wannan kyautar ba za ta taba zama mai tsarki ba a wajen Allah Allah ba zai karɓe ta ba domin me baka yi shi don zatin Allah ba ka yi shi ne don mutane su maka kuma sun maka to ba ga shi ka samu ladan ka ba to me kuma kake bukata amma da da dagawa da rashin kunya da fitsara ta mutum sai ya aikata irin wannan abun kuma ya je ya kwanta ɗaki yana mai tsammanin ladan Allah ina ka zai faru ina ka zai faru bayan kai ma ka san cewa ba dan Allah kai ba ba dan Allah kai ba ka zo ka ba da arzikin nan ne dan ko ka ba da wannan dan dan kyautar ne dan kai ma idan naka ya tashi ai maka to idan naka da naka ya tashi aka maka to me kuma kake bukata wajen Allah ba ka bukata komai sai dai rana a ji a duba aikin wani rana babu shi a cikin sahifarka na lada babu bari abinda Allah ya yarda da shi shine wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah abinda kuka bayar na daga sadaka kuma kuna kun bayar da shi ne dan zatin Allah kuna neman yardar Allah kuna neman ladan Allah fa ulaika humul mud'ifuna waɗannan su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai lillinka musu ladansu to anan shi kansa ladan mataki mataki ne akwai wanda idan ya aka aka za a bashi kwatankwacin girman sa lada so me kake nema shi wancan duk duniya abin da yake nema lada yake nema sai a bashi lada akwai wanda idan aka tashi linka mai idan an bashi ladan kasu me za a bashi sai kuma a ƙara mishi da samun yardar Allah ita kuma yadda Allah ta fi lada daga lokacin da Allah ya yarda kai to shikenan kai kasha ba ma ba ma Allah zai idan Allah ya yarda kai zai kiyaye ka ne ba za ka saba mishi ba in ma ka saba mai kananan laifi za ka yi kuma kana yin manya-manyan ayyuka na gari da za su goge wani laifin to kaga wannan mataki na biyu ko to masu akwai kuma masu mataki na uku masu mataki na uku su ne waɗanda za su samu sun yi hakan ne ba don zamu azab a'a su don Allah ya ce ai kai bari ne subhanallah Allah yana cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun وما تنفق من شيء فإن الله بي عليم ba za ku taɓa samun aljanna ba hatta tun fi umin ma tuhibbuna har sai kun ciyar sai kun ciyar daga abinda kuke so bi ma'ana inda lazina ya tuna kitabar Allah wa qama salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alanatan yarjuna tijaratan lan tabura su ne waɗanda suke ciyar da dukiyarsu a zahiri a bayyane da ɓoye bayyane da ake yi ba wai bari mu ce da dukiyar mu dan wane da wance suke mun ba bi ma'ana sun ce da dukiyar su a inda ake an zo an nema ana buƙatar a yi kaza ko sun san ana buƙatar a yi kaza suka je suka kai mutanen suka gani akwai kuma inda za su je su ba da wani kyauta ko su je su wata sadaka ko wani zakata su wanda daga Allah sai wanda suka bawa ne ko ya sani ya ce waɗannan su ne yarjuna tijaratan nan tabaru suke neman wani kasuwanci wanda babu faɗuwa a kasuwancin suna neman wani kasuwanci ne wanda babu faɗuwa a wannan irin kasuwancin nan an samu wani an ce da saukar waccan ayatul sanar bira akwai sabon manzan Allah akwai waɗanda suka ringa zuwa suna ɗaukar duk dukiyar da suka fi so a ciki suna kawo suna kawo gaban manzan sai Allah ya ce sai mun ce daga abin da muke so mu ga namuna wannan ita ce abin da na fi so na kawo maka ita ya rasulullah a sarrafa ta a cikin masarif na al'umma na al'umma musulma gida akwai wani daga cikin manyan bayan Allah ya rashin lafiya sai aka ce mai ba zai iya cin kaza ba shi ko duk duniya ba abin da yake so sai kaza ya kai matsayin da abin yana so ya dame shi ka san mutum idan ka samu addiction akan abu sai a ta Allah sai matar ta ce kai ka zanna fa ba haramu bane ba ba Allah bane ya ana bari dai yau mai gida yau a sayo maka ta ɗauki kuɗin ta dirhami uku ta tafi kasuwa ta siyo kaza da kayan haɗi ta zo ta haɗa ta haɗa musu duk abin da ta haɗa ta kawo gabansa kawai sai almaji ya shigo yana bara yana zuwa sai ta almaji ne zai ɗauka ta ce haba yanzu wannan wahalar da na sha sannan a ɗauki duk wannan abar abar ni na yadda da wanda ka ci wani abin ba dai dirami uku na kashe ba zan ɗauki dirami uku in bawa shi shi almajin ya je ya ce ya ce eh gaskiya kin kawo tunani kawo dirami uku ne ta kawo dirami uku ya haɗa da dirami uku sa da wannan ka zai bawa ya ce baki ji Allah ya ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim ba za ku taɓa samun aljanna ba har sai kun ciyar shi ne albirra ba za ku same ta ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so to ni kuma Allah ya san ina bala'in san wannan kaza kuma shi ta na bashi domin in samu aljanna kaga ya samu jira ko to sai shi Ibrahim sallallahu ta'ala ne ce wa kaifa nanalu albarru idan an mun san yadda zamu samu birru wata kan aljanna eh ta hanyar ciyar da abin da muke so to ta za mu samu albarru ubangijin aljanna ya ce ba za mu samu albarru ba ubangijin aljanna sai mun ciyar da rayuwanmu domin samun Allah ba wai abin da muke so rayuwar za mu ciyar irin yadda annabi ibrahim alaihi salam ne ya gaya mutanensa ma za ta abudun a yifka na liyatan dunan lahi turidun fa ma zannukun bi rabbil alamin ya za ku ringa bautawa kuna kagar abubuwa bayan al- ba Allah ba ku ce wai shi kuke bautawa me kuke tunani ga lamarin Allah fa nazara nazaratun fi najum fa qala inni saqim fa tawalla fa tawalla an mudbir faraga ila alatin fa qala ala takulun yanzu ya samu a- a- abin da din nasu a, me yake suna a gumaka na nasu ce ku ba kwaci ne malakum la tandiquna ya ba ku magana faraga alaihim darban bil yamin shi ya sansare su suka dawo fa agwal ilayhi zufun ala ta iska ce ce ya za ku ringa bautawa abinda ba Allah ba wallahu khalaqakum ma ta'malun Allah ne ya halice ku da abinda kuke aikata baki daya amma me suka ce qalubulu lahu bunyanan fa alquhu fi jahim suka ce to ku ha- ku yi haka ku yi mai gini ku jefa shi cikin wuta mai tsananin tashi ba ya sayar da kansa zuwa ga Allah ba ya sayar da kansa zuwa ga Allah ya sayar da kansa zuwa ga Allah to wannan aikin fa shine wanda sabon manzo Allah fa suke yi sayyidina ali manzo Allah ya ce zo ka sayar wa Allah kanka ana neman annabi sallallahu alaihi wasallam za a shahidantar da shi annabi ya ce ka dawo ka kwanta a ɗakina a ɗakina a shimfiɗata a shimfiɗata kuma ka lulluɓa da abin lulluɓata daga sama har ƙasa wanda mutumin da ya zo yana neman ka ya karka ka san yana zuwa bai buƙatar ya ga kai ne ko ba kai bane ba tan dai ga kan a kwance bari ya aikata abin da zai aikata nan da ne ya sauka kafin lokaci ya ƙure amma Allah duk ya tsawatar da su ko fa aradu bi kaidan faja'alnahum faja'alnahum nasfarina shi ma Allah ya riga manzon Allah wallahu ya'simuka minan nasi Allah ne zai tsawatar da kai daga dukkan sharkan mutane da kai da wanda suka bi irin wannan aiki naka to idan kai haka sai ka samu Allah tabaraka wa ta'ala in ka sayar da rayuwarka kai kuma yanzu sai ka je ka sayar da rayuwarka ka ji wannan shine aka bar ka je ka dauki bindiga kai kadai ka ka afka wa kafirai Allah a wannan ake zuwa yadda zaka sayar ka kai matsayin da zaka yanka zuciyarka da san zuciyar naka da duk wani shedanin ka da duniyar ka ka tsawata sa suka ce lalle sai kun bi Allah shikenan ka sai wa Allah lamarin ka sai kai ma ka samu Allah tabaraka wa ta'ala ma kana lillahi kana Allahu lahu duk wanda ya kasance na Allah Allah zai kasance nashi wa ma kana ghairin lillahi duk wanda kuma ya kasance ba na Allah ba to dama abin nan ba zai ci ba duk wanda ya kasance na Allah man kana lillahi kana Allahu lahu duk wanda ya kasance na Allah ne to Allah zai kasance na shi Allah ya sa mu kasance na Allah na'am
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى أما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون qul siru fil ardi قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shuraka'ikum man yaf'alu min dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushrikun zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyadhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatu alladhina min qabl kana aktharuhum mushrikina zahara al-fasadu fil barri wal bahri Ah, kai Allahu allazi khalaqakum Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halice ku thumma razaqakum kuma ya azrata ya azrata ya yi muku arziki thumma yumitukum kuma shine zai zai rasar da ku thumma yuhyikum shi zai tasar da ku ranar tashin alkiyama hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay shin a cikin waɗanda kuke hada Allah abokan tarayya wajen bauta akwai wanda zai iya muku irin haka subhana sarki ya tabbata ga Allah wata'ala ya ɗaukaka an ma ya shirkun daga barin abin da kuke bauta wa shi kuke haɗawa da shi a cikin abin bauta bi ma'ana a nan ku sani cewa ba wai ba da dukiyarku ga mutane don su su ba ku dukiyarsu ba ne shi ne zai ba ku arziki a'a ubangijin da ya halicce ku shi ne yake arzuta ku ku bayar don shi ku kuma ku ga mai zai ba ku an fahimta amma idan ku kuna ganin cewa bauta wa gumakan nan da kuke yi da kuma wannan abin da kuke yi na riya shi zai muku to ku je ku gani A- shin su suka halice ku ko su suke azata ku inda su suke azata ku da ba za ku zo ku- ku ku sassaka su kuma ku ku yi musu arzikin fenti ma ne mana ku fenta su ku kuke ba su ma arzikin kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk irin wannan abin da ya zamanto mutane suna yi sai ya kasance mai zaharar fasadu fil barri wal bahri sai fasadi da da, eh, lalacewar kasa da da da- da damuwa da kunci da tashin hankali da rashin albarkar rayuwa da rashin albarkar kayan abinci da rashin albarkar kasuwa baki daya sai ya bayyana a doron kasa walbahari ya zamanto garuruwa har a ruwa ba a da ruwa ruwan sama baya sakowa korami suna kafewa kayan tsirrai ba sa samun isasshen ruwa ya ce duk menene ya sa haka ya faru bima ka saba taidin nan saboda abinda hannayen mutane suka kasance suna aikatawa wannan ayar tana mana magana akan abin da yake faruwa a ƙasar nan ta Najeriya da sabo da ake yi da yawa ashe yanzu ya kamata mu koma baki daya mu tuba ga Allah ni tunani anya wannan talauci da yayi yawa a wannan kasar Mm? anya wannan insecurity da yake damun mu a wannan kasar anya ba bi ma kasar ta yi bane ba ba abinda hannaye mu suka aikata bane ba kuwa tabbas abinda hannaye mu suka aikata domin me zalika bi anna la lam yakun mughayyirin ni'matan nan'ama ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ya ce ba na canja ni'imar da ne wa mutane sai sun canja aikin da suke yi na daga aikin lada zuwa aikin zunubi idan suka aikata aikin zunubi sai in musu kuma akwai bala'i da idan ya bala'i sabo idan ya sabo idan Allah ya sako da bala'i kan mai uwa jawabi ne واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة Allah ya ce ku ji tsoron fitina ku ji tsoron bala'i da wani imtihani da idan ya sauko fa bai iya ba wai iya wanda suka janyo bane yake shafan su yau wane ne wanda talaucin kasar nan bai shafa ba yau wane ne wanda insecurity din kasar nan bai shafa ba babu Allah ya Allah mutuba bima fasalin nas li zikahum ba'da allazi amilu Allah ya ce zai na na saukar da wannan bala'i ne dan in dandana wa mutane wani dan ba'ari na daga abin da suke aikatawa sauran kuma idan an zo kiyama sun sani yace kuma dan ne ita ya haka la'allahum yarji'un tayu idan aka yaka mi hankali mu yan Najeriya yanzu mun san cewa laifin mu ne da muka aikata Allah yake yake dandana mana to yayi mana haka ne dan fa mu koma zuwa ga Allah da shugabannin da da da, da talakawan dukkan mu hakura mu koma ga Allah mu sake balil insanu ala nafsihi basira kowa ya san abin da yake wanda ba daidai ba mu koma mu tuba mu Allah idan kana tunanin yau talaucin ƙasar nan bai shafe ka ba idan kana tunanin yau rashin tsaron ƙasar nan misali bai shafe ka ba don haka kana ganin kana da tiket ɗin da za ka saba wa Allah to shi kenan saba wa Allah amma fa akwai bala'in da zai biyo ba kai ka sani Allah sai ya sai ya taɓa ka I- kuma shi ne soyayya ma Allah gare ka Allah ma ya taɓa ka dan ka koma gare shi idan Allah ya ga dama sai ya kyale ka ya maka istidraji ya kyale kai maka rukun talala sai ranar da wannan da aka garka suka bayyana ga mutum ya zai juya ce Allah dawo da ni duniya farji ina na'amal salihan ghairal ladzi kunna na'mal komar da mu duniya mu aiki na gari ba yadda nake aikata ba Allah ya ce jaffal kalam alƙalami ya bushe Allah ya mu to to tan da yanzu ma ba wanda zai ce ƙarya yake ce wani abin bai shafe shi wannan tashin hankalin ƙasar nan to mu koma zuwa ga Allah shugabanninmu da talakawanmu Allah yana mana haka ne saboda son da yake mana domin ya ce ya yi mana ne la'allam ya ko da ko za mu koma mu tuba zuwa ga Allah daga munanan ayyukan da muke yi qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu allazina min qabl ka gaya musu ya rasulullahi ku yi tafiya a doron ƙasa ga shi har yanzu a saudiya akwai mada'in sali har yanzu muna gani yadda allah ya kifar da su ya lalata su ga ga gida da jinsu nan allah yana nuna mana izina da shi har yanzu bai kare ba shekara dubunnai amma akwai su mu koma mu ga yadda mutane suka zo gabaninmu allah ta da suka saba wa allah kuma yadda allah ya gama da su kan asu mushrikin mafi yawansu sun kasance mushrikai faƙin waje kalidin qayyim
وأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون نعم ليجزي الذين امنوا يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa'in waje haka liddinar ƙayyim to saboda haka aikin maka ƙashi to saboda haka fa'in waje haka ka tsayar da fuskarka ya rasulullah bi ma'ana mu da mu ake baki ɗaya liddinar ƙayyim a zuwa ga wannan addini mu tsayar da min qabl an yati yawm tun gabanin wani rana da zai zo la maradda lahu min Allah yawma idzin ba abin da zai jiyar da musiba da azabar Allah idan ta tawo yau ma'izin ya saddam a wannan rana ne ranar tashin kyama ranar da za a rarrabu bayan hisabi dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta ya tafi ya tafi wuta man kafara duk wanda ya kafirce wa Allah fa alayhi kufru kafircin akan sa yake domin me zai je tar da wuta wa man amila salihan fali anfusihim yamhamdun haka zalika wanda ya aiki nagari ya sani kansa yake shimfidawa hanyar da zai shiga da shi aljanna yadda allazina amanu wa amil salihati min fadli sani dai Allah tabaraka ta'ala zai yi takayya ga waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki nagari da falalarsa domin ba aikin mu ba innahu la yuhibbul kafirin haqiqa Allah tabaraka ta'ala baya san wata kan kafirai na'am to
ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون lokacin ya riga yi matsa inda muka daidai Allah ya bamu sada inda muka kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya biya mana bukatunmu ya kiyamu daga dukkan sharuka Allah ya karbi ibadunmu ba ni su duka mene ne hukuncin wucewa ta gaban mutum idan yana sallah yayin sallah a watakan abu ne wanda yake makruhi ka wuce ta gaban mutum sai dai har hauna hadisi yana nuna cewa saboda girmama rashin wucewa gaban mutum ɗin inda za ka zuwa ka yaƙe shi ka kawar da shi ka kawar da shi amma mutane waɗanda suke madiyai wanda kawai suke ɗaukan zahirin nasi sai na taɓa ganin mutum yana sallah kawai mutum ya zo wuce ta gabansa ya kama shi kokowa ya dawo shi da sallah wallahi wallahi na gani da ido na bi ma'ana a yi ƙoƙari kada a wuce ta gaban mutum kuma wannan wuce ta gaban mutum ɗin da ake magana fa shine tsakanin sadakai kamar iya daidai zira'i yau da ka wuce wannan zira'i bi ma'ana haka fahimta ne yau da za ka wuce ta gaban shi fiye da haka shi kenan eh ba abu matsala shi kenan amma mutane mu kaga kamar da duma misali ma amma eh ka zo ka ce za ka wuce ta gaban ake gefe gefen da duma mutum to kaga in dai ba mamar hankali ba wannan zauna ba to amma mutane suna ɗaukan abin da tsanani mutum ya wuce ta gaban ka fiye da zira'i uku ma ka nemi ka ce za ka abin nan Allah ya kyauta. wallahi ban gane wannan ba what about those that give out menene their name for picture or the gift to to yawa wannan gaskiya tambaya ce mai matukar amfani amma yi tambayar ma zai kayan magana me yanzu kenan yana jin hausan da yake waye yana jin hausa to yana ji kai ne kenan ba da sadaka da suna ko saka hoto ko maybe kirawo 'yan social media ɗauka ko abin nan har ga Allah idan za mu yi bayani za mu ce Allah ya karɓi aikinsa ya karɓi ba shi lada akan wannan saboda me ba mu shiga cikin zuciyar ɗan adam mun ga ya yi daidai riya ba ko da me yayi ne dariya idan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake sanar da shi abin da ke zuciyar mutanen amma yake cewa an umarce ni da in yi aiki da zahiri wallahu yatawalla sara'ir Allah ne zai jibinci abin da yake cikin zuciya ina ni da kai zamu zo mu ce ba daidai bane ba sai dai kawai abin da zamu iya cewa mai saka mai bada mai bada sadaka da ya saka hotonsa ko da sunansa ko da jama'a yayi ban ma hana ka ba amma ba ka tabbatar ka yi shi da ikhlasi ka tabbatar ka yi shi da ikhlasi kar ka yi shi da mutanen su idan ka yi da mutanen su to Allah ne ya san abin da zai kasance waɗanda suke yin kyauta su koma suna faɗa duk mutumin da ya yi kyauta ko ya yi sadaka ya koma yana faɗan wannan sadakar da ya yi ta da niyyar birgewa don ya birge mutane ya samu ladansa ya birge mutane kuma ya samu wannan ladansa azabtu ayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha na'am mashi tana azumi har kusan shida da rabi da minti uku haila ya sauko mata ya azumin ta yake karfe shida da rabi da minti ukun an sha ruwa? eh na kano? tsohon minti bakwai ala ayi halin idan tana yi a tana haida ya zo mata gabanin shan ruwa shi kenan ta yi haƙuri azuminta ya kare ta kame bakinta minti bakwai nan da ya saura ta ci a sha ruwa idan an gama kuma sai ta rama azuminta barwa Allah sai mai shi ke na fashe masu asin fashe amin alfashe mene ne amat? ne yana magana da amfani shiga ba?